الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده على الله فليتوكل المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم واخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني بالله أحييكم بتنية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wadda ya ƙara haɗa mu a wannan mazari mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan rana mai albarka wato ranar asabar wanda a yau muna ashirin da hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira wanda ya yi daidai da goma sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma idan ba a manta ba dai muna nan a cikin suratu ali imran inda jiya muka kwana a ayan nan mai tsada wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa faɗi ma rahmatin min Allahi linta lahum Allah ya ce saboda wani ka ta fara rahama ne daga Allah shi ya sa manzan Allah ya taushi ga sahabbai kamar yadda jiya muka faɗa da manzan Allah ya tsaya Allah ya yi shi ba zai rayu ba sai da wanda yake da komai da ɗabi'a irin nashi to da ya rayu shi da to amma manzan Allah Allah ya ƙaddara shi an kure matsayi kuma amma an iya hulɗa da kowa an iya ma'ana mu'amala da kowa ya ce walau kun tafazzan galizal kalbi lam faddu min hawlik Allah ya ce da ka kasance mai fushi da annabi ya kasance mai fushi da ba su daidaita da safai ba domin sun yi masa wabta iri-iri shi kuma da yake manzo ne mai sauki bil mu'mini na rahubun rahim sai ya kasance yana haƙuri da duk irin wautan da suke masa ya ce fassan galizal kalimi da ko ya kasance mai taurin hali ko ko kaushin hali ko ko kaurin zuciya wanda in an mashi abu baya mantawa baya yafiya to da ba su daidaita ba ya ce lamfattu min haulik da waɗannan sahabban sun watse a gefen ka da ba za su iya rayuwa da kai ba ba abu an hum sai kai abuwa game da su duk abin da suka yi ma sai kai abuwa wastaghfir lahum ka kuma roƙa musu gafara a gurin ubangiji si maka laifi ka ce kuma Allah ya musu gafara wa shawirhum fil amri kuma kai shawara da su a cikin al'amari in abu ya taso kuma sai ka ce musu yaya za a yi bayan kuma ka fi su sani su ma sun sani ka fi su hankali su ma sun sani ka fi su sanin ya kamata su ma sun sani amma har a haka kuma annabi yana shawara da sahabbai a cikin al'amari Allah ya ce fa iza azamta idan ka riga ka ɗauri ninya na za ka yi wani abu ba tawakkal ala Allah to kai dogaro ga Allah ba akan shawaran ba ba akan wani ɗimi ko dubara ko wani abu irin wannan ba ya ce inna Allah yuhibbul mutawakkiliyan domin Allah subhanahu wa ta'ala yana son waɗanda suke dogaro da shi ba masu dogaro da wayansu ba ba masu dogaro da tsiminsu da dubaransu ba ba masu dogaro da samunsu ba ba masu dogaro da 'ya'yansu ko matansu ko wani ɗan uwansu ba ba masu dogaro da kansu ba masu dogaro da Allah wanda shi ya cancanta a dogara da shi yau muka karanta in yansurkumullahu fala ghaliba lakum وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله يتي إن ينصركم الله فلا غالب لكم إذن الله سبحانه وتعالى يتي مكيكو يقربيكو يآغجيكو to babu wani wanda zai iya rinjaye a kanku annabi da musabbai Allah ke gaya ma mataimakinku shi ne Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ko in ya taimaki bawa, to babu wanda zai iya rinjayensa. Shi ne za ka ji Allah na cewa wallahu galibun ala amri. Allah shi ne marinjayen duk al'amarin manzon Allah da sahabbai shi ne yake taimaka musu yake ba su nasara a gida ko ko a an fita. To saboda haka al'umma su sani duk wadda Allah ya taimaka to ba wanda zai iya rinjayensa ko da ko duk duniya za su haɗa kan su rushe shi to Allah ya riga ya taimake shi bai ƙaddayar rushe ba to haka za su gan shi haka za su bashi haka wanda Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddar shi kuma ma'ana shi za a rinjaya shi kuma in kowa zai taimake shi to shi kuma ba zai ba iya nasara ba saboda Allah a hukuncin salada fi'a ne lima qada babu wanda ya isa ya tunkuda abinda Allah ya hukunta kuma wala mani'a lima aqa babu wanda ya isa shi kuwa ya yaya ya hana abinda Allah ya bayar to Allah ya rinjaya ya taimake manzon Allah da sabansa saboda haka ba wanda ya isa ko ya rinjaye su wa in ya hazulkum Allah ya ce idan ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara ya darzar da ku ya ƙaddara a haukanku a yi nasara a kanku to ba man zallabi yansurukun min ba'ade to wane ne a cikinku wanda zai iya ma'ana taimakonku a bayan Allah babu shi yasa duk wanda Allah ya taimaka ba wanda ya ce karya shi kuma yana daga cikin taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma wannan addinin na manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam Allah ya kaddara addinin shi ne marin jayi da hatsari da makirci da wani shishigi da za a yi don a karya mu sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya iyadda saboda inna Allah yujabi'u anil ladina amanu Allah shi ne mai tunkuɗe ma duk waɗanda suka yi mene suka yi imani to in Allah ya riga ya ƙaddara za a rinjaye ku to in ji Allah wane ne zai iya taimakon ku bayan shi ba ku wanda zai iya taimakon wani in ba Allah ba wa alallahi fal yatawakkalul mu'minun Allah ya ce ga Allah mu'minai suke dogaro duk mu'mini na gaskiya za ka ga bai dogaro da aikinsa bai dogaro da tamunsa bai dogaro da iliminsa bai dogaro da wayansa ko dabaransa yana komawa ne wallahu galibun ala amri yana komawa ne kawai ya dogara ga Allah ya tsaya a gurin Allah shi yasa a jiya muka kawo isqilu mu'minu ali fir'auna me yake cewa yana cewa ne wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad wanda wannan abu da na kawo yana nan a cikin suratu ghafir kuma aya ta 44 wa ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad kaji mutum shi wannan mu'min ali fir'auna ya wola ma Allah duk al'amarinsa sai ka ga fir'auna bai iya tasiri a kan shi ba bai cutar da shi ba saboda ya miƙa ma Allah kan shi shi ko bawa in ya miƙa ma Allah kan shi to shi kuma Allah sai ya ce tun da ka iya cewa sai yanda na yi ni ko ka ga yanda zan yi sai Allah ya kare ka ya kiyaye ka ya taimake ka akan duk wani wanda ke neman ya ga ya balla ka wa alallahi wal yatawakkalul mu'minun muminai dai ga Allah suke dogaro Allah ka yadda mu dogara da kai na hakika na وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة na'am ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وما كان لنبي أن يضل ومن يضلل يأت بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي وما كان لنبي أن يضل baya kamata bai dacewa baya yiwuwa ga wani annabi kowane ne a cikin annabawa an ya gulla wayya ɓoye wani abu wanda aka je aka samu a ganima me ake ce ma wannan al'amari galla ko ya gulla ma'ana mutum a je yaƙi idan an ci yaƙi wannan ganiman da aka ci na yaƙi sai wai mutum ya ɓoye wani tashi in ya ɓoye tashi kuma ya zo a raba sauran da shi waɗannan kabirai suna zargin wasu annabawa da munafukai suna zargin wasu annabawa da wai in an je yaƙi ganiman nan suna ragewa in sun rage sai su fito da saura a raba kaga nasu zai fi yawa kenan yana daga ciki sayyidina umaru allah ya ƙara masa yadda an dawo wani yaƙi wanda da shi yake jagoranta a matsayin shi na amirul mu'minina shikenan aka raba mayafi daidai shugaba ya dau daya shi umaru ya ba kowa daidai har da dan shi abdullahi shikenan wata rana wannan umarun Allah ya kara masa yadda ya zo ya hau mumbari yana yin huduba yana cewa kuji kudi wani daga baya ya dago ya ce la sam'a wala da'a ba za mu ji ba ba za mu bi ba ya ce saboda me ba za ku ji ba ba za ku bi ba ya ce an je yaƙi an ci ganima an ba kowa mayafi ɗaya ya na ga mayafi guda biyu a jikinka ta yaya ne za mu yi maka ɗa'a bayan ka ba kowa ɗaiɗai kai kuma mun ganka da guda biyu sai ce bawan Allah kenan a lokacin da na raba na ba kowa ɗaiɗai da ɗana abdullahi ko ba shi aka ce da shi ya ce to nashi ne ya haƙura ya bani kaga wannan ya ƙara nuna mana a ce gululi a cikin ka aiki ba ƙaramin masifa ba ne to sahabbai ma ba su haka waliyai bayan allah ba su haka balle a samu wani annabi ya yi haka kuma duk wanda yi wannan gululin ya je ya ɗauki wani abu gabanin araba ya ɓoye to zai zo da shi nan gaba kaɗan zamuji wa man yaglul ya asibi ma galla yau malkiyama duk wanda ya ɓoye wani abu na ganima bayan ya ɓoye kuma ya zo aka raba saura da shi ko ya sani zai dawo da abin zai zo da abin da ya yi gululin shi ranar alkiyama a ranar da ba abin an samu tumaki guda ashirin ya ɓoye guda biyar ya ce sha biyar ne ran alkiyama haka za ka ga rago a kan rago a wuyan shi ya zo da raguna guda ko nawa ne in sa ne ya koye shi ma ran alkiyama haka zai zo da shanu ƙato a wuya ya koyo in raƙumi ya koye kai in filin mutane ya kwace ya koye ranar alkiyama haka za ka ga filin nan an ɗauko shi ga shi ya ɗauka a kan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to karka yadda abu na jama'a dan ya zo ta hannunka ba mai ganinka ka wafta ka ɓoye sai kuma ka zo ka zare ido a raba da kai to za ka zo da abin da kai hululin nan ranar yaushe ranar alkiyama ka ga mutum goma ba su ganka ba amma ga mutane barkatai wanda sai Allah ya san adadin su za su ganka ya ce wa man yaglul ya'ati bima galla yawmal qiyama duk wanda ya gululu to zai zo da abin da ya koye ranar alkiyama wani ka ganshi da mayabi wani ka ganshi da tumaki wani ka ganshi da shanaye wani ka ganshi da abubuwa wani silke na yaki ya je koye to zai zo da abin ranar alkiyama har tara sun matuwa kullu nafsin ma kasabat Allah ya ce sannan kuma za a cika ma kowace rai abin da ta aikata kowa abin da ya yi za a cika masa kaya aikin alheri to za ka ga alherin ka cif-cif ka je ka aikata sharri za ka ga aikin da kai na sharri cif-cif a ɓoye ka yi za ka ga abinka a bayyana ka yi za ka ga abinka ranan nan rana ce ta gaskiya ranan iriƙe ranan kowa abin da ya za a cika mai abinsa Allah ya ce wahum la yuzlamun su bayi ko Allah ba zai zalunce su ba kowa abin da ya shi zai ga abinsa ashe ka yi ƙoƙari ka yi abin da ranar alkiyama za ka yi barin ciki za ka yi murna za ka yi nishaɗi ka yi annashuwa in ka ƙulla abin kirki kenan in ko baka ƙulla abin kirki ba haka ranar nan zai zo mutum yana ɓacin rai yana takaici yana baƙin ciki yana nadama kuma a inda ba zai amfani ba saboda haka 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu yi aikin alkhairi yadda za a cika mana ran alkiyama mu gani mu yi murna ko mai kai na alheri an rubuta ko mai kai na sharri an rubuta ko mai kai koyaya yake komin ƙanƙantarsa an rubuta kamar yadda komin yawansa an rubuta to mu rungumi aikin alkhairi duka don ba mu san wanne ne Allah zai mana gafara sanadin shi ba mu guji aikin sharri duka don ba mu san wanne ne Allah zai kama mu sanadin shi ba Allah ka shiryar da mu ya ce don matuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun alhanin su bayin nan ba za a zalunce su ba na'am أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسبب من الله ومأواه جهنم na'am وبئس المسير أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس ال... وبئس المصير الله سبحانه وتعالى يتي أفمن اتبع رضوان الله الله سبحانه وتعالى يتي شن wanda ya bibiye yardar Allah zai zama kaman ba a bisa haɗin min Allahi wanda ya bibiya yardan Allah ya ta abubuwa har Allah ya yarda da shi to zai zama kaman wanda ya juya da fushin Allah amsa ba zai zama haka ba wato abin da ake so ka bayanta a wannan shaɗara duk wanda ya yi ƙoƙari ya jajirce ya nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala to ba zai zama kaman wanda shi kuma ya koma da fushin Allah ba kaga sahabbai sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun samu yardan Allah har ma yayi musu tambari na radiyallahu anhum wa radu an to ko ba su daidai da yahudu waɗanda suka saba ma annabinsu annabi Musa ba suka ƙibinsa suka ƙibin annabi Isa suka ƙi imani da annabi Muhammadu suka koma wa ba'u bi gababin min Allah suka koma da fushin Allah to wa'annan biyun za su daidaita ba za su daidaita ba Allah ya ce na biyun nan waɗanda suka koma da fushin Allah wa ma'awahu jahannam su ko makomansu ina ne wutan jahannama wutan nan mai konawa mai latsawa mai babbakawa kuma inda matsalan take ba a mutuwa a ciki a duniya ko duk azaba in azaba yayi azaba hukuncin shi na ƙarshe mene a mutu to a wutan ba a mutuwa in mutum ya ƙoni ya soyu ya sankare sai yana gab sai kuma da mutuwa sai kuma a dawo a gyaggyara shi ya dawo sabo a ci gaba kaga wannan ko dan wannan ko ai aki yayi jahannama Allah ka tsare mu yace wa bi'sal masir makoma ko yayi muni mutum ya raya a duniya ya buge kuma a wuta wannan makoman ko yayi muni Allah ka tsare mu na'am هم درجات عند الله نعم والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون الله يتي هم درجات عند الله su nan wasu darajoji ne daga Allah ma'ana suna da wani irin darajoji bayan Allah da suka bi Allah suka ƙi saba ma Allah ya ce a yi suka yi ya ce a bari suka bari to hum darajatun inda Allah suna da wani irin darajoji a gurin Allah wallahu basirun bima ya'malun Allah ko ya kasance mai gani ne da abin da duk bayi suke aikatawa wato ko a irin nan ya dace ko a ji tsoron Allah Allahn da shi ko kana kai ɗaya ya ganka in kuna ku biyu ya ganka in kuna ku uku ya ganka in ku biliyan nawa ne Allah ya ganka kuma ya san kowa ne yayi to ashe ba za a iya koyan mai ba kenan Allah da yake kallon ka a sama shi ke kallon ka a ƙasa shi ke kallon ka a haske shi ke kallon ka a duhu kai yana tare da kai a ko'ina to lallai ba wanda ko ya dace ka ji tsoron shi sama da wanda baka taba ba kuwa mai ba ko su da wallahu basirun bima ya'malun Allah mai sani ne mai duba ne da aikin da bayi suke aikatawa yi kokari ka aikata alkhairi dan ka ga alkhairi ka dace da alkhairi na'am لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم na'am يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله يتي لقد من الله على المؤمنين الله سبحانه وتعالى يتي حقيقة Allah ya gwaggwaban baiwa ya gwaggwaban kyauta a gagarsuwa Allah ya ce alal mu'minina Allah ya gwaggwaban baiwa da kyauta bisa mu'minai kaman ka ce Allah da kai masu me yace izba asafihim rasulan min anfusihim yakin da Allah ya tata babban manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga cikinsu wato ba ƙaramin ni'ima ba ne Allah ya yi annabi Muhammadu daga cikinku kaga annabin Allah annabi Musa a matsayinsa yana cikin ulul azmi min ar-rusuli kai addu'a halitta shine mai matsayi na nawa shine mai matsayi na uku annabi Muhammadu ke gabansa sai annabi Ibrahim ko sai annabi Musa amma wata ran da ya ga alherin da Allah ya ma wannan al'umma ya ce ya ubangiji na gani a attaura na ga wasu mutane waɗanda su ji inda suka tsinci kansu za su yi ibada saɓanin wasu mutanen in suka tsinci kansu a wuri in ba ɗakin bauta ba ba za su yi ba Allah ma'ana in sun bauta ba a ɗakin bauta ba Allah ba zai amsa ba Allah ka sa al'umma na ne aka ce masa tilka ummatu ahmad waɗannan mutan annabi ahmad ne ya ƙara ya ubangiji na ƙara gani a taura mutanen da idan sun zo mawadatansu za su fitar da zakka su ba wa mabukatansu saɓanin wasu in sun fitar da zakka za su je su aje a saman dutse ne idan dutse ta cinye wuta ta zo ta zo ta cinye to Allah ya karba in wuta ba ta cinye ba za ka koma kai taguni Allah ya yi wushi da kai ya ce ya ubangiji ka sa waɗannan mutanen su zama al'umma na aka ƙara ce masa tilka ummatu ahmad waɗannan su ne al'umman annabi ahmad ya ƙara ya ubangiji na karanta a attaura wasu mutane waɗanda in sun zo ba su samu ruwan da za su alola su ibada ba za su bugi ƙasa su yi temama kuma kayan da su yi sallah da shi su komai saɓanin wasu mutanen sai sun sa ruwan nan sannan ya zama na kakar tsarkinsu Allah ka sa al'umma waɗannan su zama al'umma na su ma dai aka ce tilkamin ummatu ahmad waɗannan al'umman annabi ahmad har sai da annabi musa ya ce allahumma ja'alni min ummati ahmad ya Allah ka sa ni nima daga cikin al'umman annabi ahmad ɗin nan da a wuta kaji annabi mai daraja irin annabi Musa ya yi kwaɗayin ya kasance irinka cikin mabiya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine shehu ke cewa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqalu yace annabi Musa mai zance da Allah ya yi buri ya kasance ɗaya daga cikin al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan zancen sa to Allah yayi annabi Muhammad daga cikin mu wannan ba karamin baiwa bane a wani kira'an kuma an karanta laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ko min anfusihim Allah ya ayya zabi mu'minai yayi musu gwaggwaban baiwa da ya yi babban manzo annabi muhammadu ya zo daga mafi tsadansu gaba ɗaya ya fi kowa tsada danginsa ya fi na kowa alƙur'anin shi ya fi na kowa al'umman shi sun fi na kowa a garin da aka haife shi ya fi na kowa inda yake kwance ya fi gurin kowa wannan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya tulu alayhim ayati yana karanta ayoyin Allah a kansu ko a gare su wai zakiyim kuma yana tsarkake su wai yu'allimuhumul kitaba wal hikma sannan yana sanar da su littafi anan wa menene alkitaba shine alqur'ani wal hikma da dada dan hadisansa ma'ana hadisansa yana sanar da su abinda wasu iya ganewa a alkur'ani ba sai kuma ya zo ya musu bayani a cikin hadisansa wa in kanu min qablu labi dalalin mubin ko da yake ya kasance gabaninsa al'umman suna cikin bata mabayyani domin annabin da ya zo ne ya zo mana da shari'a ya same mu muna cikin duhun kafirci ya samu duniya tana cikin duhun zalunci ya samu duniya tana cikin duhun mene ma'ana ma'ana jahilci da zalunci da kafirci ya zo mata da musulunci ya zo mata da ilimi ya zo mata da haske na adalci kako ga gabanin ya zo aiko tana cikin bata mabayyani na mu
أولما أتابتكم مصيبة قد أتبتم مثليها قلتم أن هذا na'am قل هو من قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير الله يأتي أولما أصابتكم مصيبة الله سبحانه وتعالى يأتي shin kuma a lokacin da wata masifa ta same ku yace qad asabat qad asabtum mithlaiha wannan ko musiba ya kasance alhali kun samar da biyunta sai aka ce mene qultum anna hadha sai kun ce daga ina wannan take ma'ana wannan musiba wai daga ina take wal Allah sai ya ce cere da su ya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwa min indi anfusikum ai wannan musiba bata zo ba sai ta wurin suwa ta wurin ku duk inda kaga musiba ya zo da fitina ya zo to wani abu ne aka yi aka sababba shi har ya zo kamar yanzu yadda muka shiga wata zamani mai ban tsoro zamanin da ake afkawa mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaga wannan ba karamin musiba bane to duk abin da muka gani yau to kar mu zargi kowa mu zargi wa kanmu Allah na cewa fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi kanku annabin da Allah ya hana a daga murya a gaban shi annabin da Allah ya hana a yin natsuwa a gaban shi annabin da Allah ya wajabta ka yadda ka mutu don kare shi annabin da Allah ya wajabta ka girmama shi ka ji nauyin shi wasu waƙiruhu wasu ma'ana azumu to amma yanzu sai kaga ya zama kayan wasa abin gurin ban tsoro wannan ya ce kaza wasu kuma su zo duk su goya masa baya yau wai har an kai matakin yau wannan annabin wai in an taɓa shi an fi samun dukiya da kuɗaɗe da riguna da mabiya fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi duk abin da za a taɓa a taɓa amma a kiyaye manzon Allah Allah subhanahu wa ta'ala baya daga ƙafa akan janibinsa ana taba komin kankanta sai kaga Allah ya zara ta koyi walid dan mujira taba annabi yayi da kalma wanda a yau kalman in an ji zaka ga kalma ce wanda ko mu da muka yi imani da shi zaka ga wawayen cikin mu suna faɗan wani kalma ko irin nashi ko sama da nashi in annabi na zance ne sai ya rika cewa ai wannan yadda ka san tatsin ne mutan farko yake karantawa Allah me yace wala tudi kullu halabin mahin hamazun masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim utillin ba'da zalika ne zanim an kana zamalin wa banin idza tutila alayya ayatuna qala asatirul awwalin Allah ya ce a to ya rasulallahi wala atudi kullu allabin mayin karka yadda kai biyayya kai da'a ga duk wanda ya zama mai yawan rantsuwa kuma wanda ya zama walakantacce kaji Allah ya ga mai shi walakantacce ne hammazin masha'in binamin sannan mai zindan mutane da sun wuce sai ya nuna su da baki ko da hannu ko da ido kuma gashi hamadin manna'in lil khairi sannan gashi mai hana alkhairi bai san ai alheri dan zuwa ai imani da annabi Muhammadu alheri ne wanda bai da nabi to baya so gashi mai yawon yada annamimanci sannan utullin gashi mai shegen girman kai utullin ba da zalika zanin bayan haka dan zanani ne Allah ya ce an kana zamalin wa banin me ya ruɗe shi saboda ya ga yana da ‘ya'ya ne da dukiya wai duk abin da za a yi to in an yi in an je lahira ba sai a wa Allah kuɗi ba kawai sai a wuce to Allah kamar soja yake ko ɗan sanda Allah ya fi kowa kuɗi domin Allah bai da buƙatan kuɗi in muna neman kuɗi kuma muke zuwa Allah ashe Allah ya fi kowa kuɗi shi ya fi kowa kuɗi kuma shi ne bai da buƙatan kuɗi Allah subhanahu wa ta'ala wai sai a ba shi kuɗi sai kawai a wuce saboda ya ɗau Allah kamar soja da ɗan sanda to Allah baya da bukata kuɗi baya amfani a ranar ko ko tunda in Allah ba zai ansa kuɗi ba to shi kenan sai a ba da ‘ya'ya goma ko ishirin shi ya wuce aljanna ‘ya'yan a ƙona su kaji zalunci ina wala ta zirwa zairatun wizira ukura Allah baya kama wata rai da laifin wata kowa abin da ya da shi za a kama shi wa allaita lil insan illa ma sa'a baya kan kowane mutum sai abin da ya aikata to saboda haka duk abin da muka gani a yanzu kar mu ce wannan musiba ya ishe mu ba a gama kaza ba an ga kaza ya bullo a'a qul huwa min indi anfusikum duk musiban da muka gani to daga kanmu ne mu muka janyo ta Allah ba zai lamunta a tabi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole sai Allah ya dau mataki inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane abu in Allah ya ga dama duk wa'annan masu manzan Allah gani ganin to yanzu Allah na ganin dama zai shafe su zai hallaka su zai zama da su kaman ba a yi ba yanzu an ce adawa za a manta da su ai wani ba zai yarda ba samudawa in an ce za a manta da su wani ba zai yarda ba fir'auna in an ce zai zama tarihi wani ba zai yarda ba yanzu ina suke duk Allah ya mai da su ka allam ya ganau kaman ba a taɓa yi ba saboda haka su ma masu taɓa manzan Allah da darajar shi to in Allah ya ga dama a rabin sakan sai ya batar da su ya allakar da su su zama kaman ba a yi ba amma akwai tsoro tsoron ne tsoron mutum na taɓan annabi amma ana ƙara mashi lafiya yana taɓan annabi ana ƙara mai mabiya yana taɓan annabi ana ƙara mai hanyoyin kuɗaɗe suna shigowa akwai tsoro menene tsoron Allah na mishi talala kenan in ya kama shi ba zai kunce ba wato ya ce arzikin shi na lahira ba ana ta turo mai arzikin shi na lahira da sauran abubuwa duka an turo masa in ya ci ya cinye da ya je lahira zai gan shi a zero ne kawai sai Allah ya mashi duk abin da yake so ya mashi saboda haka masu taɓan janibin annabi su kula janibi ne ba na wasa ba janibi ne na lallabawa na taka tsantsan janibi ne wanda in har ka ce ba za ka girmama ta ba to Allah ma bai da bukatan ka dan da wanda yake taba annabi da mushe gara mushe da shi domin mushe Allah ya ce fa man tsurra gaira bagin wala adin wala isma alai wanda yaji zai iya mutuwa in ya ga mushe a juji ya samu yajin shi ya daddangwada ya ci bai da laifi to me Allah zai yi da gawan wanda ya tabi annabi Muhammadu ba a da bukatu a gara mushe da shi saboda haka hattara in dai za a yi wasa a yi wasa da wani abu amma a yi hattara da taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الله يتي وما أصابكم يوم التقى الجمعان كما أبن دي يسانيكم أرانا جاء wannan rundunan guda biyu suka haɗe suka gwamza ma'ana rundunan musulunci da rundunan kafirci kamar abin da ya same al'umman musulmi a ranar yaƙin udu ranar da yaƙi ya kare annabi na kiran al'umma yana ilayya ilayya ya ibadallah ku zo gurina ya ku bayin Allah suna yaya suna fita da gudu abokinka kaga an tsire shi ya mutu abokinka kaga yana da hannu guda biyu ta dawo ɗaya da rabi an tsara rabi abokinka an kawo mai tsara ya kauce an cire ƙafar shi tun daga cinya ta batsa ƙasa an ce suka fara fita da gudu kawai saboda yaƙi ya katsame ya kare shi kuma annabi na tunkaran kabirai yana kiran al'umma su zo su zo annabi jarumin jarumai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce to abin da ya same ku a ranan nan da yaƙi ya katsame to ku sani bai faru da izinin wani ba fa bi iznillah ya faru ne daga izinin Allah Allah ne ya kaddara haka ya faru dan Allah na san a bambance aya da tsakuwa Allah na san ya bayyana muku musulmai a cikin ku na gaskiya ya bayyana munafukai domin abin da zai zo a gaba zaka ji Allah ya ce wali ya'lamal mu'minin Allah ya yi haka ne dan ya san muminai a cikin ku su wane suke tsoron mutuwa su gudun manzon Allah su wane ne suke iya tsayawa a tare da annabi to Allah ya yi haka ne dan ya bambance muminai na gaskiya la'am وليعلم الذين نافقوا نعم وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا na'am قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم Mm.
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان na'am يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منكم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Allah ya ce na farko ya ƙaddara yaƙi ya karye ne domin Allah ya taɓa nuna ya san munafukai ya san muninai na gaskiya wali ya alamar lazina na faƙu Allah ya ce na kuma haka ne yaƙin ya karye domin a gane suwaye munafukai munafukai za su juya da gudu su ce to kun gani waƙila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u Allah ya ce waƙila lahu idan aka ce da su munafukan nan ta'alau ku zo qatilu fi sabilillahi aw idfa'u ku zo mu yi yaƙi ku zo ku yi yaƙi saboda Allah aw idfa'u ko kuma ku zo ku kare ma'ana idan ba za ku zo don ku taimake mu a yaƙi saboda Allah ba to ku zo mana ku kare ku zo mu kare kanmu tare da mu da kukar wa'innan su zo su faɗo mana ne munafukai ke cewa shugabansu abdullahi bin ubayyu bin salim shine jagoran faɗin haka ƙalu ce su ce launa alamu ƙitalan lattaba anakum su ya muhammad mu zo mu je yaƙi yaƙi na da buƙatan ka san lagon shi yana da buƙatan ka san yadda ake yin shi yana da buƙatar ka san ma yadda ake yin makirci a cikin shi da yadda ake lanko da yadda ake fitowa ƙiriƙiri launa alamu ƙitalar latta ba ana ku ai da mun iya yaƙi mun san yaƙi da ko mun bi ku eh da mun bi ku kaga ba za su zo ba su taya manzon Allah yaƙi ko da ba ku iya yaƙi ba to ai kuna tare da shugaban mayaƙa ne na duniya da lahira annabi muhammadu shi ya iya ba sai ku koya a gurin shi ba daman Allah ya turo shi ne don me ya gayan mana shi laqad kana lakum fi rasulillahi mai uswatun hasana to sai koya muku yaƙin saboda ba sa so su je ne sai suka ce ai da mun san yaƙi ai da mun bi ku Allah ya ce hum lil kufr yawma idhin aqrabu minhum lil iman waɗannan da suka gaya maka haka ya rasulullahi wallahi sun fi kusa a ranan nan da kafirci sun fi kusa da kafirci biya da imani ka ji maganan da aka gaya ma annabi Allah ya zare wuka ya gaya ma annabi abinda yake irge yace waɗannan sun fi kusa da kafirci a wannan ranan sama da imani saboda ƙa'idan Allah in annabi ya ce zo kawai ka zo ne in ya ce fito kawai fito ne in ya ce kone ya ce kawai ka yadda shi ne aka samu wata rana ana kawowa a tsari na tarihi wallahu a alamu lil hakika an ce akwai wani bawan Allah munin shi ya kai muni yana da muni na fuska amma kuma muni ne ya mu ya imani shikenan yana ta san a bashi tsari na lokaci ya zo ya gana da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su kuma masu gadi suna jin tsoron ya zo ma'ana ya gana da annabi saboda muninsa in ka kalle shi kai kanka sai ka ji baka ji daɗi ba haka Allah ya yi shi a haka wata rana ya kulle a ransa wannan ya ce ni kuwa yau ko a mutu ko a yi rai sai na ganna a gaban manzan Allah ya yi kundin bala kawai sai ga shi gaban annabi ana tare shi ana kirrike shi an da ya cin mai tambayan farko aka ce da ya fara ma manzan Allah ya ce ya rasulallahi wai don Allah ko munin nan na zai zai bar ni in shiga aljanna manzan Allah ya ce mene ruwan Allah da kyau da muni ai mun karanta ko a hadisi inna Allah la yanzuru ila ne a tisadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ne qulubikum Allah zai duba zuwa surorinku da jikkunanku sai dai yana duba ne zuwa zukatanku me kuka kwalle me kuka sa a rai ya ce ba abin da zai hana ya ce ya rasulallah ina neman aure a garin nan duk inda na je ba a bani aure sai a ce muni na yi yawa shi ya sa an na bara zargin ko muni zai banni in shiga aljanna aka ce annabi ya ce yar yan wasa bi kyau a duk garin nan aka ce ya rasulallah yar yan wani ita ne ta bi kyau ya ce to aje a gaya mata in ji ni na aura mata wani banda manzan Allah ba mai ikon haka ba ya ganci ya ce ya aura miki wani ki yadda dole koko yanzu Allah ya wushi da ke ya tsine maki shi ɗaya ne wanda Allah ya yadda ya gama tanka ta fito ya ce yana son ta to yanzu aurenku ya ɓaci shine mijinta amma annabi bai taɓa haka ba shi ɗaya Allah ya yadda ya gama ce ya ce yana so ba sadaki ba shaida ba kaza ba kaza duk Allah ya yarda amma kuma in zai auren sai ya ba da sadakin saboda shi abin koyi ne dan da zai zo bai bayar ba sai wani ya ce shi ma ba zai bayar ba saboda ai manzon Allah bai bayar ba ai manzon Allah ba irin ka bane akwai abubuwan da Allah ya kaddara shi sun keɓance shi wani bai isa ya yi haka ba saboda wani ba irin shi bane to shi kenan ya je ya samu ya sallama a gidan yarinya kaman kai ne yanzu a cewa kake so ka ce yar sarkin garin ka san da ka ga yamma wani sai zai ce to ba hauka banne banne ne kai kuma naka sanan ta zo saboda yar sarkin garin ku kai ka san me neman ta ya aura sai irin ta sai yar sarki ko yar gwamna dan gwamna ko dan shugaban kasa ko dan wani attajiri ba na wasa ba ya je ya ce ai manzan Allah ne ya turo ni ya ce ya bani auren ki koko da ya je ba ita ya gani ba ya ga babanta ne ya sallama sai baban ya fito ya ce ai sako ne ya zo daga manzan Allah ya ce ya aura min yan kawanci ya ce bawan Allah ka ji tsoron Allah kakkai wa manzan Allah ƙarya irin ka annabi zai aiko ya ce ka aure yana ya ce niwa shi ne ya aiko ni ya ce ya aiko ka kiki ka ka gogon ta fito wai mai gida mai ya faru ne ya ce kinji kinji ta ce da Allah ka daina wannan ma ka san mata wannan ai ba ajin ka bane ma kalle ta wannan yarinya ai ba ajin ka bane ce shi dai an aiko shi yarinya ta jikiki kaka ana rikita-rikita sai ta fito da kanta ta ce baba mai ake magana ya ce wai ya ce manzan Allah ne ya aiko shi mu kuma mun ce kare ma manzan Allah karya irin shi dai da wuya annabi ya aiko shi ya ce ya aura mashi ke ta ce ni kuma ce ai lallai ki aka ce ta ce to ba to ba matsala guda ɗaya ne baba shi yanzu muna ƙin yadda Allah sai ya aiko da aya duk abu a tsine mana duka inda ya tabbata manzan Allah ya ce ya aura mashi ni na yadda kin yadda ta ce na yadda aka ɗaura aure za a kai ango ɗaki yau aka yi aure ƙaddarawa za a kai ango ɗaki ana zuwa za ana hanyar kai shi ɗaki kawai aka buga yekuwa na yaƙi annabi ya yi kira ya ce a fito yaƙi yanzu da Allah in an gwayin yanzu ne ba zai ce bari in shiga ko a gurguje wallahi ya shiga na wurtu ya ɗau makami kawai ya bi annabi yaƙi ya bar ma'amarya a ɗaki haka yake zubar da kafirai haka yake zubar da kafirai aka samu rashin sa'a aka yi mai wani tsara kawai sai ya tsiri ana yakin ne annabi na cewa wai wane ne wancan ne wanda ya lullube fuskan shi yana kokari yana zubar da kafirai ana cewa ya rasulullahi ai ya rufe fuska ba wanda ya san wane ne shi da bayan an kashe shi a bigin bayan yakin manzan Allah ya sa aka ɗauko shi aka bude ido ana budewa sai aka ga wannan wannan mummunan ne wanda aka ɗaura mashi aure ya yi haƙuri da mata ya tafi ya je taya manzan Allah ya yi ana cikin annabi ya aka shirya shi za a yi mai sallah annabi ya ce Allahu akbar sai aka ga yana murmushi sahabbai su ko al'adansu duk abin da ya faru sai sun tambaya suka ce ya rasulallahi ya za mu ga kana sallah kana murmushi ba mu saba gani ba ya ce ai ba wani abu ne ya sa nake murmushin nan ba na ga matan duniya ne sun ƙi amma ina masa sallah na ga matan aljanna suna rububi wannan na nawa ne wannan na nawa ne kaji yanda bin annabi yake kaji matan duniya na kyaman shi ga matan aljanna su kuma suna ribibi wancan na gaskiya ni na wani wancan na na wani saboda haka in ka bi manzon Allah da kyau baka sa munafurci ba to Allah zai maka alherin da baka zato yace hum lil kubri yawma idhin aqrabu minhum lil iman waɗannan mutanen da suka ce ma annabi da sun iya yaƙi da sun bi shi to sun fi kusa da kafirci biya da mene da imani يقولون بأقوائهم ما ليس في قلوبهم Allah ya ce suna faɗin abubuwa da bakinsu amma abin da suka faɗi abin da ba shi a cikin zuciyarsu kaga sun zama ne ne sun ɓoye munafurci wallahu alamu bima yaktumun Allah subhanahu wata'ala ya kosan abin da suke ɓoyewa kamar yadda in suka zo suka ga annabi a zaune sai ka ji suna ina wanda yake so ya ga ɗan saƙon Allah to ga yi nan a zaune ina wanda suke so su ga wanda Allah yake zance da shi ga yi nan a zaune ina wanda suke so su ga wanda jibrilu ne ma ake aikowa gurin shi ga yi nan a zaune Allah ya ce an iza ja akal munafiquna qalu nash'adu innaka me la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu ولكن المنافق والله يعلم إنك لرسول ولكن المنافقين لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يتشي إذا جاءك المنافقون إذا منافقين تنزو سناتي وقالوا سناتي وإنك نشهد إنك لرسول الله أي منا شيدا واتي وكي من ذن الله الله يتشي قوس شيدا ko karci shaida wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ya riga ya san kai cewa kai manzansa ne walakin dal munafiqina lakazibun sai dai munafikai makaryata ne inji Allah abinda suke faɗa daban abinda ke zuciyarsu daban Allah ka raba mu da munafinci na'am الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاؤونا ما قتلوا نعم قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الذين قالوا لإخوانهم وقعوا وقعدوا لو أطاؤنا ما قتلوا قل قد رأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين الله يتي الذين قالوا لإخوانهم يتي ودندا سكي تيما ينقوانس وقعدوا suna cewa kuma ma ‘yan uwansu kuma suka zauna abinsu suka ƙibin annabi yaƙi suka ce da mun iya da mun san yaƙi da mun bika yana cewa lau a ɗaƙuna ma ƙudilu ka ga wani abokinmu ka ji an kashe shi ko? wani ma ka ji an kashe shi ko? da sun mana ɗa'a sun mana biyayya sun ƙibin shi da Allah a kashe su wai da an musu ɗa'a an ƙibin annabi ai da ba a mutu ba to kaga ƙin jin magana da ya ƙi jin maganarmu gashi ya je ya bi shi kuma gashi an kashe shi kaga ya tafi a zero kaga munafurci inda yake da illa su abin da ba su sani ba wanda aka kashe a bagen dagan annabi ina zai je aljanna wanda kuwa shi aka kashe shi a bagen daga yana ɓangaren kabirai shi kuma wuta zai je to sai suka ce da sun mana da'a ai da ba a kashe su ba Allah ya ce ƙul fadra'u an anfusikumul mauta Allah ya ce ce ne da su ya rasulullahi Allah na kishin annabi duk in an mu annabi wani mugun magana sai Allah da kanshi ya shigo ya ce launa ni zan ba da ansa ya ce fadra'u an anfusikum Allah ya ce ka ce to su su tunkuɗe mutuwa daga rayukansu su yanda ba za su mutu ba ba sun irinka ne don a kashe su ba to su yanda za su yi su kar su mutu in kuntum sadiqin in sun kasance suna da ne gaskiya da wani yanda za su yi kuwa mutuwa ta ki samun su ba yanda za su yi su sai sun mutu kullu nafsin za'iqatul maut ko ta rai sai an dandana mata mutuwa ko ta bi manzon Allah an kashe ta ko ta koma ta kwanta a gida mutuwan zai sadado zai lallako sai an dauke shi saboda haka kakkace wai kai saboda wai kar ka nuna goyon bayanka da annabi a kashe ka bari kawai ka lallaba kai munawunci don ka rayu wallahi ba wanda zai rayu dole ɗaya bayan ɗaya tun kana jin bawa na bawa na bawa ne wata rambawa ba ka tun kai ke cewa ka koji wani ya rasu wata rana kai ne za a ce an ji ka rasu duniya dole kowa ya fita kullu nafsin za'iqatil maut wa ila Allahi turja'un kowa sai ya koma gurin Allah kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram kowa ya mutu ba zai mutu ba to saboda haka mai kokari mai aikin alkhairi wanda in mun mutum za mu ji dadi za mu yi barin ciki ga wa'annan sun kidin annabi ya kidan ka a kashe su to Allah ya ce annabin ya gaya musu su su tun kuɗe mu kansu mutuwan in sun kasance masu gaskiya sun iya an sa ba za su iya ba na'am ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات na'am بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الله يتشهد يونا هنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الله يتشهد يوم كذا kai ƙara kar a ƙara zaton cewa wai wanda suka da annabi Muhammadu yaƙi aka kashe su wai sun zama matattu Allah ya ce daga yau kada a ƙara zaton haka ba zai taɓa yiwuwa ba kamar ka ce Allah to su waɗannan bayan ga wane mun gan shi a mace wane mun gan shi a mace to yanzu me kenan suke Allah ya ce bal bar mana a haya'un inda rabbihim su rayayyu ne a gurin ubangijinsu kuma yurzaquna Allah yana azurta su saboda wanda ya shahada idan aka je ya ga alherin da Allah ya mashi sai ya burin ya mutu a dawo da shi a ƙara kashe shi a dawo da shi a ƙara kashe shi saboda mene saboda tsaban gara ɓasa na shahada to wannan shahadan ai kaga saboda nauyin shi da wahalan shi shi ya sa ma har Allah ya kawo shi a matsayi na uku allazi an'ama Allahu alaihim min annabiyina was-siddiqina wash-shuhada sannan was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to Allah ya san dan adam da rai kowa na san rai shi ba wani wanda yake son ya mutu sai in dole ko wanda koye ta ya zo fagen daga domin ya mutu don annabi ya tsira aiko wannan lalle ya samu matsayi babba shi ya sa shahidai suna da daraja a gurin Allah kaji su ɗin nan rayayyu ne a gurin ubangijinsu kuma yana azurta su farihina فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذي لم يلحقوا بهم نعم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ya ce bai yadda kada a ƙara kada ka yi zato waɗanda aka kashe a fagen daga wai waɗannan sun zama matattu Allah ya ce ina ai ba matattu ba ne rayayyu ne a gurin Allah yana azarta su Allah ya ce farihi na bima atahumullahu min fadli kuma waɗannan wa'inda aka kashe a fagen dagan annabi to suna masu farin ciki bima atahumullahu min fadli saboda abinda Allah ya zo musu da shi na fadna daga falalansa za su ga alherin Allah za su ga yardan Allah za su shiga aljannan Allah za su ƙara kusanci da manzon Allah ka ko ga wannan falala ne na Allah wanda ya kamata ya natsar da su ya kwantar da hankalinsu wa yastamshiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim sannan kuma wa yastamshiruna za a rika musu bishara billazina da waɗanda lam yalhaqu bihim min khalfihim waɗanda ba su zo sun haɗu da su sun riske su ba daga bayansu ana cewa kar ku damu Allah kawkun alaihim aiku din nan babu tsoro a tare da ku wala hum yahzanun kuma ba bakin ciki a tare da ku kun ba Allah kanku kuma Allah ya karba kun sadaukar da rayuwanku ga manzon Allah kuma Allah ya karba saboda haka Allah kawkun alaihim wala hum yahzanun ba su da bakin ciki ba su da tsoro waɗanda suka mallaka kansu da rayukansu fansa izuwa ga Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu ya ba su ladan tarbiyyar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatan musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya don daga zamanin annabi adamu har zuwa yau Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rama Allah ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala ka sauƙaƙa musu inna mu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani su innan mu ko kakanmu malama fadima Allah ya ji kanta ya ƙara mata rahama da sauran dukkan mamatanmu jinya da aka yi Allah ya karba ya kankare mata zanubanta albarkan wannan jinya Allah mu ma in namu tazo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiya musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota da waɗanda suke tafe da shi ciwukan jikuna da ciwukan zukata Allah ya haɗa mu duka Allah ya ba mu lafiya Allah muna roƙonka ka gyara zukatan mu ka cirar da hasada a ciki Allah ka raba mu da kullun junan mu ka raba mu da kunci ka raba mu da fatara ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da roƙo da bara ka tada mu da alkhairan duniya da lahira ya raba mu da sharrorin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka sa mu cikin waɗanda ake marama a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda ake magafara a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda ake yantawa a cikin wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda za su riske daren lailatul qadr a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda alqur'ani zai ce ta a wannan wata Allah ka sa mu cikin waɗanda Allah suke ake amsan addu'o'insu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da wannan dama muke sanar da yin Allah ya kai mu 27 insha Allah za mu rufe wannan karatu sai kuma in Allah ya kai mu shekara mai zuwa in muna da rabon gani abinda kuma muka yi na alheri Allah ya sa a mizani wanda muka yi na kuskure ya gafarta mana in cikawan mu ta zo ya sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk